babu sani babi na biyu kenan fi qiyasul aksi a cikin kiyasul aksi yanzu kuma zamu
حد قياس الأقصد ألا أنت بوتا نكيد حكم الأصل في فرع ماتا لأنه فارقه في إلته سيستوي ذاك في أمثلته من كثرة القيء الوضوء ما لزم في قليله الوضوء ما هتم عقد البول فلما إلزم من القليل في كثرة هتما الآن فيه كثير الآن فيه كثير كثير كي بوجوده قلنا فنحن في القياس نذهب على كثير البول في في إفتاجه وقمنا بفقد الانتفاج في إلة من قال لم يفترق فيها فقل حكمها فقل حكم بها من اتفق إذ يسقط الوضوء من قليله أي وهوت أي هتم من القليل القول الهن فيه في قليل النام لم يجبن في كثره لم ينهتم عكس البول عكس البول لنا والهن فيه فصوم شر صحة موت المعتكف نعم شر صحة المعتكف نعم حد القياس حد القياس العكس
haddin kiyasi na aka ce abinda ake cewa kiyasul aqsi نعم kul نعam kul ce an tusbita naqila hukum al-asli ka tabbatar da kishiyar hukuncin asali
نعم ka tabbatar da shi fi far'in a cikin reshe a ta da yake نعم wato ha- ha- asali ya zama yana da hukunci to ka tabbatar da wannan naƙilin wato akasin hukuncin asalin ka tabbatar da shi a cikin reshe saboda mai la'annahu faraqahu نعم domin cewa shi reshen ya rabu da asalin fi illati a cikin illarsa ya zama da illar da take da a cikin asalin ba ita take a cikin hukuncin ba ai ba ita take a cikin reshen ba kuma hukuncin ma da yake a cikin asalin ba shine a cikin reshen ba to wannan shi ai kira qiyasul aqsa sai ya tabi ni zaka shi amsalati yake to wannan fa zai bayyana gare ka a cikin misali misalin misalin da zamu faɗa shine zai ganar da kai wannan abu نعم نعم من كثرة القي alwudu ma lazima نعم alwala bata lazima ba bata zama dole ba Min min kasaratul kasaratil qaili daga yawan nan na amai saboda me yasi qalili yudu ma hu domin alwala bata zama wajibi ba a cikin kankanarsa
نعم shi an gamu gaba ɗaya maza ba a bisa cewa kankanin amai baya canja alwala bai sa mutum ya wato baya sa mutum alwala ta warware dan mutum ya yi amai wanda yake kankani a inda ake da hilafa shine idan mutum ya yi amai da yawa mu mun tafi a bisa cewa aman nan da yawa ne a bai warware alwala ba shi kuma abu hanifa ya tafi a bisa cewa kasiru kayyin mai yawan amai ya wajibta alwala mu mun ce da karami da mai yawa duk gaba ɗayansa bai bata alwala ba da mu da imamu shafi'i amma shi imamu amma abu hanifa ya ce a'a kankani shine bai karanta ba bai bai bata alwala ba amma idan yayi yawa wannan ya bata alwala نعم to mu sai muka ce fa aksuhu albawlu نعم kiyazin dalilin da ya sa muka akasta wannan eh, wato muka ce kiyazul akasi zami akasin wannan shine bawali ne نعم domin mun dubi bawali ne akan sa muka kiyasta shi fitsari ai muka kiyasta amai domin falan ma ulzima نعم yayin da ya zama da cewa shi bawali an lizimta من min القليل alqalili da kankani aka lizimta Fil a kasiri.
cikin alwala yanzu idan mutum ya fitsari ko mai kankanta fitsarin ko da kaman misali a ce eh, ka ainihin jirage ko irin fara ne kankanta sai kai idan dai fitsari ya fito daga cikin zakarin sa aldawa to fil kasiri hutun a cikin mai yawa kuma in yazo haka shine ya zama waji to sai muka kiyasa akan wannan kaman yanda yake tsari kankani ya wajabta alwala haka ma mai yawan sa ya wajabta alwala to kaga aka sun wannan idan zamu yi sai muka ce to kuma shi kuma amai kamar yanda aka ce kankani wannan ya wajabta alwala mai yawa ya wajabta alwala to haka shi kuma amai shi kuma kankanin sa kamar yadda aka ce bai wajabta alwala ba to haka mai yawan sa bai wajabta alwala ba kaga ya zama aka cin kenan saboda me saboda ana magana ne akan zancen muna son mu kiyasta kiyasul aqli wancan hukuncin kaga daban wannan hukuncin ma daban saboda me saboda wancan illar daban wannan ma illar daban kaga hukunci wancan shine ba za a yi alwala ba wannan kuma hukuncin za a yi alwala kaga ya zama an yi samu na filin hukumar asali kenan a cikin farko sannan shi kuma har ila yau wancan shi ma mun faɗa mun ce a bayan mun faɗi hukunci kuma mun faɗi illa kuma cewa wancan illarsa daban wannan kuma illarsa daban shi ma to shine الهنفي imam abu hanifa نعم كثير قيء ayyan yace yawan amai يجب a ya wajabta alwala قلنا shi a wajensa abin da ya faɗa kenan yace kankani dai shine bai wajabta alwala ba amma mai yawa ya wajabta alwala kuna قلنا sai muka ce ونحن بالقياس muzhibu mu za mu tafi da wannan hukuncin da ka faɗa wato wannan hujjar da ka faɗa za mu tafi da ita bil qiyasi da qiyasin da muka yi mun kiyasta shi yawan amai ne mun kiyasta su alaka في firin bawl القول a bisa yawan nan na bawali في إبتراء iftirakin hukumi ma a cikin inda hukuncin su ya saba shi wannan an ce a yi ayola wancan kuma an ce ba za a ayola ba to akan haka muka kiyasta haka ya zama kiyasul akasi kenan saboda me yasa muka kiyasta li maqad ittifaqin fi illatin saboda rashin gamuwa a cikin illa cewa a cikin illar su illar su daban ne shi yasa sai muka ce to bari mu kiyasta a hukunci sun saba a illa ma kuma su saba
نعم نعم من قال wanda duk ya faɗa لم يفترق yace a ai ba su rabu ba فيها fiha a cikin illa نعم kamar imamu abu hanifa kenan shi a wajen sa yace a wannan mai yawa ne wancan ma mai yawa ne ba su rabu ba فقل to ka ce حكما بها matafaka متفقا ba ai hukuncin su bai gamu ba inda ku a ce illar su sun gamu ba a raba take ba har da ya kamata hukuncin ma ya zama shi ma iri daya shin da dai illar da ita ce yawa to amma ganin cewa abin da yasa muka san cewa illar can ba wannan illar ba ita ce wannan ba cewa hukuncin mu ya bambanta tunda da hukuncin ya zama iri ɗaya ne, to sai illa ta zama ta yi daidai to rabuwar illa rabuwar illa ita sa hukuncin ya rabu
إذا سقط الوضوء domin من muka kafa قليل masa muka ce karin bayani domin alwala tana zaraya min kalilin da kankani نعم ai alwala ta saraya idan kankani ne mutum ya yi amma ai alwala ta saraya من sai قليل dalilin aikin gaisha نعم daga kankanin nan na amai in mutum ya yi kankanin amai ai alwala ta saraya gare shi ba zai sake alwala ba نعم hatumun وحكم min qalilil bawli kuma lalle ne ai alwala da min qalilil bawli da kankanin fitsari to kaga ashe in haka ne abin ya bambanta kenan يترك الله يسقط الوضوء min qalilil qayyin نعم alwala ta saraya daga kankanin amai in mutum ya riga ya amai kankani ai ba zai sake alwala ba تو، نعم alwala ta saraya نعم نعم eh نعم كالهنفي kamar imamu hadi amma abu hanifa wancan wannan magana da muka irin wannan kiyasin da muka yi akan muka kafa abu hanifa hujja akan wannan shi ma kuma abu hanifa shi ya kafa hujja ga imamu shafi'i shi ma da irin wannan abin da ya bai da shi din ba shi ma abin da yake ya kama hujja da shi kenan inda ya faɗa ya ce fi kalilin nauyi a cikin ganin bacci لم يجب lace lam yajib bai wajaba ba في to كثيره a cikin mafi yawan sa ma لم ba ينهج a bai wajaba ba shi ma kaga mu ma wannan kusan shi irin magana da muka yi a cikin wannan mu ma irin kusan maganar mu ne a mazhabin malikiya domin faɗa idan ya tafi a bisa cewa maganar da ya faɗa ya tafi a bisa cewa yawan nan yana magana zancen duli ne shine yawan yake magana an wacan wajen kaga ai matsala ce take lafiya domin ko mu a mazhabin mu ma ga a san me shi ma wai a wajen kashi hudu ya kasa bacci a cikin alalago mutum ya alaka ya bacci ko نعم ya ce idan ɗawilin sakilin ne dogo ne mai nauyi ya warware a wala idan kuma ɗawilin ne habibin ko نعم shi ma aka ce a eh, kasirun sakilun kai gajere mai nauyi shi ma ya warware a wala amma aka ce kuma idan ya zama da cewa kasirun ne habibin shi wannan bai warware a wala ba idan kuma kasirun ne ɗawilin shi kuma ya sahabu min hudu ai abin da aka faɗa kenan an zo a sake aula da gare shi domin ma haka koda ya tsawon da ya zama habibi ne to an wa mun ce wannan bai warware aula ba ka kusan magana ce idan an tafi a bisa dawilin din amma mu na mu habibi ne amma shi ya tafi a bisa mutsalakin cewa yanda aka ce bacci kankani bai warware aula ba to haka ma mai yawan ma shi a wajensa bai warware aula ba shi ya tafi a bisa wannan magana shi imamu abu hanifa to shi kuma a wakil suna imamu shafi'i shi kuma duk da shi ma akwai hilafa da yawa a cikin maganar abin da nasa a cikin mazhabar tasa amma dai abin da suka abin da suka tafi akai shine cewa idan mutum yayi bacci wa'an sun tafi abin cewa mutsalakin sa kawai ya warware ya wala kawai ba za a duba wasu ko sun tafi abin cewa a sai an duba an ga wani hali kai baccin idan a zaune kake musamman irin yadda na zauna dinnan to wannan wa'an suna ganin cewa ai ko bacci kai da wuya a ce tusa ta iya fito maka ta wannan halin inda kana zaune amma in a zaune ma kake a jingine kake kana ganin a Allah za ta iya a- za ta iya warware ta wannan lokaci to haka in aka shimfiɗa kake shi ma shi ma baccin zai iya warware a to da dai manganu ne da dama waɗanda aka yi a cikin su shi ma maza ta su amma dai abin da aka tafi a kansa shine wasu daga ciki kamar imamul muzani shi abin da ya tafi a bisa cewa mutsalaki kawai ta warware a kawai yawa Allah ta warware kawai idan dai mutum ya bacci mutsalaki ba wani zancen wani hali ko wani kawacin wannan abu kaga magani ya tafi a bisa akasin wannan magana da ya magana to shi imamu abu hanifa sai ya kafa hujja da wannan magana yace fa aksuhu albawdu akasin sa shine fitsari shi kuma sai ya kafa hujja a imamu shafi'i da fitsari yace fitsari kankanin sa ya warware a ko kamar yadda mai yawan sama ya warware a rana to sai kafa hujja a bisa kalilin naumi shi ma kankanin bacci haka an ce bai warware a rana ba to sai ce to shi ma mai yawan shi ma bai warware a rana ba haka ya kamar ya kiyasa da aka suke nan a wannan abu wala na biyu Imam Shafi'i ya ka cin magana kenan ba aka ce wani bauli na'am ba aka ce sa shine albaulu fitari a kansa shi ma ya kafa hujja yace yayi kiyasul akasi a bacci akan fitari yau akan abin da ya magana kenan ya cin magana kenan sai kuma wata magana ce daban lana wal hanafiyu na'am gare mu mu mazhabin malikiya wal hanafiyu da imamu abu hanifa saumu azumi sharɗu sihhatil mu'takaf shine sharadin ingancin mu'takafi wanda yake mai itikafi na'am mutumin da yake ingancin nan na itikafi itikafin mu'takafi a mazari mai ne kawai mu'takafi ingancin nan na itikafi a gane masdari mazari mimi ba a can mun faɗa a basarfin mu ba mun faɗa mun ce idan dai fi'ili ya zama ba sulasi bane ya zama daga ruba'i ne abin da ya sama yanda ake ginin shiga ta bina'ul mafula haka ake mazari mimi ya abin da muka faɗa kenan ko da haka nan kawai ingancin itikafi kawai yake son ya ce ko da yake mu ta kafin ba ana nufin a, eh, sunan fa'ili ne ake magana ba na'am to yace azumi sharadi ne na ingancin na mu ta kafi wanda yake ana wanda yake itikafi na'am wato ingancin itikafi mu a wajen mu kaga ai mun ce da mu da Imam Abu Hanifa sharadin ka ce zaka yi itikafi dole sai da aiki shi za muka ce mu sharadin itikafi dole sai ya zama yawmin wala natin domin bai zama yawmin wala natin ba haka baka sami yawmin wala natin ba baka sami lokacin da zaka yi niyya ba kenan dole sai dai ka shiga itikafi kamar yanzu ba rana ta faɗi kuma sannan ka zauna har rana ta faɗi gobe ka ka samu muhallin da zaka yi niyya kenan kuma ka shiga da aiki amma ba ka shiga itikafi kawai rab- rabin rana ba to a su amma imam shafi'i su ya halatta a wajen su ko da awa ɗaya ne ma ka shiga itikafi ba ya halatta ka yi shi ba ko da su a wajen su yin azumi bai zama dole ba To amma mu a wajen mu da mas- imam abu hanifa dole sai da azumi to shine sai muka ce ba sau mu a ga wajen mu sharɗu sihatul mutakabi shine ingancin sharɗin inganci na itikafi na'am lamma wujubu saumu yayin da wajen cin azumi katta haka ma alai ya na'am zama ya zama wajibi alaihi ga wanda yake mai itikafi fi nazir fi nazir a cikin itikadi nazarin itikafi sa'in yana mai azumi mutum ne ya yi nazarin itikafi ya ce ya yi nazarin zai itikafi kuma yana mai azumi na'am sai ya nazarin haka to a yaran wajen azumi ya zama masa dole ko na'am to haka ma ta hattumus ta hattumus saumu haka azumi ma yake zama wajibi Alai.
alayhi gare shi ma nazar idan ba bai nazarci itikafin ba yanzu idan ya shiga cikin masallaci ce ya ya- misali yace na yi nazarin sai na yi itikafi to ai dole itikafin ya zama masa lazimi azumi ma ya zama masa lazimi ko don ba a yin itikafi sai da mai sai da azumi to daidai yake da mutumin da yace zan yi itikafi kuma da azumi ai ba bambanci ko ya faɗi azumi ko bai azumi ba a wajen mu ai ba bambanci to shine abin da ya magana anan wa aka suhu salatu mu ba aka sunsa muka ce abin da ya sa muka kinsa wannan saboda aka sunsa sallah ne fa akhazu fa hazu kai riko da ma gabara abin da ya shuɗe abin da muka faɗa na wancan kiyasin da muka faɗa shi ma kai riko da shi akan wannan domin sallah yanzu idan misali mutum yace zai yi itikafi yin sallah a wajensa ai bai zama dole dan ya ce zai yi itikafi dole sai ya yi sallah ba ko na'am nafila da shauran ai bai zama masa dole ba kaga shi kenan yanzu akwai bambanci ga mutumin da yace kawai zai shiga itikafi duban sa cewa sallah saboda sallah bata zama wajibi da za a ce da mai itikafi dole sai ya yi ta ba ko a kawai an zo ne gare shi ga mutumin da ya je itikafi dai aka ce kada ya shiga sai da wa'annan abubuwan da ibada da zikiri da waye in ya gara ma ya ce shiga itikafin kawai zikiri zai ba zai ma nafila ba ko guda ɗaya haka bai zama masa dole ba to shine akan wannan muka kiyasta muka ce to duba da wancan cewa sallah din nan ba su zama dole ba ga mutumin da yace ya shiga itikafi amma zai yi sallah an gane da wanda ya nazarin da wanda ma bai nazarin ba duk gaba ɗaya ba su zama dole wajen gare shi ba to haka ma mu kuma azumi sai muka ce shi kuma tunda ba a yin sa sai da azumi duk mutumin da yace zai shiga itikafi to dole sa yayi nazarin itikafi ko bai nazarin itikafi ba azumi da ya zama musu dole akan haka muka ce sa wannan magana
alhanafiyu to wannan magana kenan imamu abu hanifa da ya ila yau na'am na biyu na kisasi kisasi ko da kisasi na fi sagiri a cikin kankanin nan na fi sagirin musakalin a cikin kankanin abin da yake mai nauyi kamar yanzu dan dutse ne mutum ya dauka sai ya jefi mutum da shi abin da baka tunanin mutum zai mutu kawai sai kuma mutum ya mutu saboda wannan dalilin to shi a wajen sai ce kamar yadda kowa ya yadda a cikin mazhabobin nan cewa wannan ba za a kiransa da amdu ba sai da a kiransa shubhul amdu idan misali mutum ya zo abin da baka tunanin mutum zai mutu dan karami ne sai kawai kai masa kuma sai ya mutu saboda wannan dalilin to ba za a ce wannan aiki sashi saboda wannan abu shi ne muka misali kamar yanzu ita kowa sai ka dan mutum ka jefe shi kuma sai ya zo da tsayi sai mutum ya mutu to ba za a ce a kashe ka saboda wannan dalilin ba idan dai ba abu ne mai kanji ba wal wujubu yanfil wujuba juba ya saboda haka sai ya ce to tunda haka ne kowa ya yarda akan cewa kankanin nan ba za a kisa shi ba to yanzu idan babba ne ma ka dauko wani abu musa kalan kamar dutse ka jefi mutum da shi kato wanda zai iya fasa masa kai in ya mutu shi ma ba za a yi ba saboda waccan magana da ya faɗa a baya ka san can baya mun yi magana dama makamancin irin wannan ya ce shi dole sai an samu idan abu ne wanda yake na illa guda biyu sai kai ka zo ka kawo illa guda ɗaya ai mutum zai maka itirali a ciki domin a cikin kisa cewa aka mutumin da za a kisa shi sai mutumin da ya yi kisa da abu mai kaifi an gane ya yi kisa da abu wanda yake mai kaifi shine za a yi kuma ya kashe da amdu da udwanu kaga abu sun haɗu kenan an samu amdu da udwanu sifa da yake nan kuma aka zo aka samu abu da mai kaifi kaga shi sa shi yace a wajen sa da ka dauki dutse yanzu ka rotse kan mutum to ba za a ce a kisa shi saboda wannan ba sai dai a koma magana zancen diya ko kuma kamar wannan to shine a nan wajen ya kuma dawo da maganar yace dalilin abin da yasa ya faɗa saboda kowa ya yarda cewa abu kankani musakkali in dai ba muhaddadi bane musakkali baya za a kisa shi saboda shi to tunda ku baya za a kisa shi da shi to babban ma ba za a kisa shi saboda shi ba an gane ko wa aksuhu yace akasin abin da yasa ya kisa shi yayi yayi yayi wato mana kiyasi akan wannan magana shine kiyasul akasi yayi domin akasin da shine muhaddadu cewa akai abu mai mai kaifi lama lazima na'am yayin da ya lazima minan sagiri da karami aka ce idan yanzu ka zo ka kashe mutum da wani abu wanda yake mai kaifi kamar wuka ko mai kankanta ta ka zo ka zo ka zo ka mutum saboda ita ana da san kisa a ciki ka zo ka soki mutum sai ya mutu to aka ce za a yi kisa shi haka ma babban ta ma sai aka ce za a yi kisa shi kaga a cikin babban ta ma ya zama wajibi to shi sai ya kiyasta ya ce to tunda haka ne ko idan aka samu wani abu wanda ba shi da kaifi shi kuma idan ka zo kashe mutum karami an ce baya yi to babban ma ba shi ba za a kisa shi sai ya kisa shi irin wannan ya kiyasi irin kiyasul akasi a nan wajen to shine abin da ya magana alhamdulillah